أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آه يا همة الشيخ إيد لنا بهذا المهبل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر من أتكلم للتاف بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام الإمام الأسكلاني زام تاش وان حديثي من أتين كتاب الصلاة كو توان حديثي
بسم الله الرحمن الرحيم بريا جمال بكر طيب بسم الله بسم الله مالا مجال جميل ما جميل كينا كجا نعم
وعن سعيد بن داري an karbo daga hannun sa'id bin tariq al-ashja'i eh al-ashja'i رضي الله عنه قال kala yace qultu li abi na ce wa babana tariq bin ashyam Allah ya sa an gane na ce masa ya abati ya babana innaka sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai fa kai sallah a bayan manzon Allah
وابي بكر ka yi sallah a bayan sinna Abu Bakrin, ka yi sallah a bayan sinna Umaru,
وعثمان ka yi sallah a bayan sinna Usmanu, وعلي ka yi sallah a bayan sinna Aliyu.
وكانوا Ya kunutu ne fil fajiri, shin sun kasance suna yin alkunutu a sallan al- asbayi?
نعم قال Sai ya ce, Ai, bunayya, ya kai ɗana, mu da sun wannan abu ne fararre. Eh, wannan kirkira ne, bid'a ce. Allah ya sa an gane. eh wannan na nuna cewa shi Tariq bin Ashyam bai taɓa ganin wa'innan mutane aka lissafa sun yi ba. Allah ya sa an gane. Ah, kuma abin da zan gaya mu game da alkunut abu ne da aka samu saɓani da yawa a kansa. Wasu malamai suna ganin cewa maza Allah sallallahu alaihi- ba a yin alkunut sai wani musiba ta sauka. Ko za a yi mummunan addu'a akan wasu ko za a yi kyakkyawan addu'a akan wasu. Sannan a yi alkunut. yanzu mun tafi akan cewa za a yi alkunutu iya sallan wuturi ne kamar yadda hadisin da zamu karanta a gaba zai gaya mana wasu ka tafi akan cewa a za a yi sallan asbahi za a yi alkunutu a sallan asbahi idan wani abu ya faru wasu ka cewa ko abu bai faru ba za a ci gaba da yin alkunutu a sallan asbahi don manzo Allah kamar yadda muka faɗa a baya manzo Allah bai gushi bayan alkunutu bayan asbahi har ya rabu da duniya ko to wannan kenan sai maganar lafazin alkunutu ma malik ya zaɓa Allahumma ina nasta'inuka zuwa ƙarshe kamar yadda kuka sani a mazhabin malikiya an gane sannan shi ma abun imam malik mustahabbi ne ba wani abu bane dan ka barta mustahabbi ne an so ne dan baka yi ba ba matsala an gane to wannan kenan a na'am رواه احمد wato kamar yadda na gaya muku abin da yasa yace abu ne fararren shi Tariq bin al-Ashyam a mai yiwuwa ne suna bari wani lokaci to shi Tariq din bai samu a lokacin da aka yi ba an gane to da haka kaga iskali ya gushi to رواه احمد واربعه Ahmad da mutane hudu suka ruwaice shi الا أبا- الا ابا داود amma banda Abu da Aba Dawud وعن حسان بن علي رضي wa anil Hasan bin Ali an karba daga Hassan dan sayyidina Ali الله عنهما Allah ya yarda da su jika ne na manzon Allah قال an haife shi rabin Ramadana, hijira na shekara uku, Allah ya sa an gane. M- eh, Jika ne na manzala, manzala yana son Hassan, manzala na hudu ba ya gan shi ce taso matso jika na. Ya ɗauko shi ne kuma yawan juriya ne da ɗan tsini. An gane? Sannan kuma ah, yana da fifice-fifice. Ya daga cikin manzala ya ce, ɗan nan nawa da sannan Allah zai daidaita kan wasu al'umma. nan musulmi masu yawa da albarkarsa. Haka kuma aka yi zamanin kalifancinsa shi da sai na Mu'awiya. Za a yi yaƙi ya duba ya ga, haka ce za a yi yaƙi tsakanin shi da Mu'awiya, ba ƙaramin rayuka za a kashe ba. Ya aje wasu sharuɗa sai na Mu'awiya ya ce ya amsa ya ce to je kana bar maka mulki don samun maslaha da, da zaman lafiya. Sannan ya mutu ne ta hanyar guba da aka sa masa, wanda ta sa masa guban kuma matarsa ce. wanda kuma ya shawarci ta shine zai zidu inuwar Allah ya tabbata gare shi shi ne masa Allah ya sa an gane to wannan kenan to علمني رسول الله صلى الله عليه yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koya mun وسلم
aqulu wannan fi qunutul witri wasu kalmomi wato wasu addu'o'i da zan rinka faɗi a cikin alkunutun sallan wuturi wato a wuturi na na karke a cikin na lafilan dare
اللهم اهدني فيمن هديت Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shirya ni cikin waɗanda kake shiryarwa وآتنا فيمن هديت wa atini fi man afaita ka bani lafiya cikin waɗanda kake ba su lafiya وتولني فيمن آتيت fi man tawallaita ka jibinci lamari na cikin waɗanda kake jibintan lamarin su وبارك وبارك لي فيما أعطيت kai man albarka cikin abin da ka bani وقنا waƙini sharra ma kadaita ka kiyaye ni mummunan abin da ka hukunta إنك تقضي ولا يقضى علي علي alaika domin kai kake hukunta babu wanda ya isa ya hukunci a kanka إنه إنه la yazillu man walaita domin duk wanda ka jibinci lamarin shi baya kaskantuwa
تبارك ربنا وتعالى tabarakta rabbana ni'imomi ya ta- ya yawaita gare ka ya ubangijinmu wata alita kuma ka ɗaukaku Mm. rawahul kams Ahmad da mutane suka ruwaice shi Tabarani ya ƙara a ruwayansa da shi da bai haƙi kuma wanda kaki ba zai taɓa buwayantuwa ba. Zadan nasa'i za a ce nasa'i ya ƙara ta wani fuska daban a ƙarshen wannan hadisi alan nabi Allah yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bai haƙi ya fitar daga sai na Abdullahi dan Abbasin Allah ya ji da su. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a'a yana koya mana addu'an da za mu rinka karantawa a alkunuti min salatu subhi na sallan asbahi sai ya karanta a cikin isnadin sa akwai rauni an karba daga sai na biyo da ta Allah ya darshi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai yi sujjada kada ya sunkuya kada ya ya sunkuya kamar yadda raƙumi ke sunkuyawa ya fara aje hannayensa kafin gwiwoyinsa mutane uku suka fitar da shi min hadisi wa'ilin wannan hadisi wannan hadisi yana da ƙarfi fiye da hadisin wa'ilu wato wannan hadisi malamai sun yi saɓani a kansa sosai wasu suka ce manzo Allah ya ce kar ɗayan ku ya sunkuya irin yadda raƙumi ke sunkuya wa ya san raƙumi kafan gaba ke fara ajiya ko ta da gaba ta baya eh shine ya ce maka ai ta ba- kafa ta baya ke ajiya ai ta baya ke ajiya kenan ta zance baka san raƙumi ba kuwa ka tuka aiki da gaba idan ina zuwa eh to amma wanne ke fara ajiya wannan ta gaba shi ne ta baya wannan ta baya zaka ce mu ba wannan ne ta gaban ka ba eh wannan ne ta gaba ai wannan ne ta baya hannunka ne a gaban ka ai sai ni jira ne kafar da ki fara to kafa eh kafar gaba
yanda ka nuna haka yake wannan kafar baya wannan kafar baya ne hannayenka ne na gaba idan dabba ya ka aika lissafa a haka a haka wanne ne a gaba wannan ko wannan wannan ne wannan ne a gaba to sai malamai suka ce to kaga kamar wannan hadisin akwai takalibi a cikinsa an je kar ku irin yadda raƙumi yake yi kuma an ce ku fara aje hannu a in kuka yi an gani in kuka fara aje hannu in kuka fara aje hannu kafin kafa
shi ba irin na rafi ne ba
raƙumi kafa ke fara aje ko hannu wai kafa ta gaban da bai fara ajiwa gaban ki fara ajewa ba hannu ba ba hannu ba ni dina kaje da ina ka ina ka ina ka ta gaba da gaba ne ya ka to shine aka ce kada ɗayan ku yayi irin yadda raƙumi yake yi sun kuya kai fara sabu ne kira kai ya fara sa gwiwoyinsa gaba da gaba ya fara sa hannunsa sai da gwiwansa yana kafarsa Allah ya sa an gane wasu suka ce a abin da ake nufi a kada ya sunkuya ai wannan hadisi a cikin shi akwai juyawa a gurin wasu malamai suka ce ai raƙumi yana fara aji hannu ne wannan kafar gaba ke fara ajiya an fahimta idan ya s- zauna ita ke fara kaiwa sannan sai ya zauna da ɗayar da haka kuma kamar hadisin ya yi takalidi ya juya Allah ya sa an gane an ce karka irin yadda yake yi kuma an ce ka fara aje hannunka Allah ya sa an gane to sai malamai suka yi masa raddi da cewa shi gwiwar raƙumi yana kafafuwansa ne idan ba kuma dai a wannan gwiwansa yana kafansa ne da haka karka irin yadda raƙumi yake ka fara aje gwiwa ina wannan ka fara aje hannayenka kafin gwiwarsa kun gane da kyau shi gwiwansa ai ba a hannu yake ba a kafafuwansa yake an gane to wannan kenan da haka wannan hadisi na nuna cewa idan mutum zai faɗi sujjada to kar ya fara faɗi da gwiwarsa irin yadda raƙumi yake yi Allah ya sa an gane ya fara aje hannunsa kafin gwiwoyinsa amma akwai wasu hadisai ingantattu da yawa wanda suka zo suna yin ishara zuwa ga halascin haka halascin mutum zai yi sujjada zai yi sujjada ya fara gabatar da gwiwa kafin hannu hadisai ne ingantattu Allah ya sa an gane to
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا سجد hadisin wa'il din نعم shine da yace- wa'il bin hujrin yace na ga manzo Allah idan ya zo yin sujjada وضع ركبتيه yana fara aje gwiwoyinsa kafin hannayensa guda biyu kaga anan wannan hadisin a wancan hadisin baya mun an ce ya fi hadisin nan da muke karanta نعم wannan hadisin da muke karanta shine manzo Allah yana fara aje gwiwansa kafin hannu أخرجه الأربع arba'atu suka fitar da wannan hadisi
فإن الأول fa inna lil awwal shahirin الأول كان- afqalani yace saboda wannan na- wancan na farkon yana da mai shaida نعم min hadisi ibn umar a cikin hadisin abdullahi dan umar صححه ibn kuzaimata ibn kuzaimata ya inganta shi وذكره البخاري riyu mu'allakan kuma bukhari ya ambace wannan hadisin نعم halin kasancewansa yana mai allaka shi kuma yana mai tsayar da shi نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما a wato ya tsayar da shi akan Abdullahi bin Umar kenan ba نعم.
ya ce aikin sai na Abdullahi bin Umar ne yana aje hannayensa a kafin gwiwoyinsa نعم.
an gane نعم.
to wannan kenan نعم.
a ilimin ina musulunci kuwa
an gane shi wannan hadisin wa'il din shine dalilin hanafiyawa نعم.
a fara sa gwiwa kafin hannu نعم.
kuma shine dalilin shafi'awa نعم.
kuma shine abin da aka rubuta daga sayyidina Umaru نعم.
kuma shine abin da aka rubuta daga sayyidina Abdullahi bin Mas'ud نعم.
Ahmad da shi yake ba da fatawa Bani, haka ishaqa tarin jama'a ma da shi suke kafa wani a fara samun ba a fara sa gwiwa an gane نعم.
to wannan kenan نعم.
wasu kuma malamai sun tafi akan cewa a a a a fara gabatar da hannaye an gane نعم.
to wannan kenan نعم.
sannan a, akwai hadisai ingantattu wanda suka zo mazala yana fara aje gwiwa نعم.
kafin hannu نعم.
Allah ya sa an gane نعم.
don haka ne ma maulan Sheikh Suleiman shi ma yana aje gwiwan sani kafin hannu ya fi mu sanin inganci kuma ya fi mu sanin nagartan hadisi karfin hadisi Allah ya sa an gane yana fara aje gwiwa ne kafin hannu an gane wannan نعم.
to
وعن ابن عمر رضي an الله karba da shi na عنهما Abdullahi dan Umar Allah ya da su أن- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان إذا ka'ada littashawwud ya kasance idan ya zauna domin tahiyya نعم وضع يده اليسرى yana aje hannunsa ta على hagu ركبته اليسرى akan akan gwiwarsa ta hagu نعم واليمنى على اليمنى hannun dama ma kuma akan gwiwar dama وقد وأشار ثلاثا إلى وخمسين.
خمسين.
ya kulle hamsin da uku نعم وأشار بإص- بإصبعيه bi bi usba'ihi sababa sai سبابة kuma ya ishara da yatsunsa wannan mai tasbihi رواه مسلم muslim ya rawace shi abin da ake nufi ka san larabawa suna da kirgensu a zamanin da to in aka daura a dau dau kulla wannan da wannan da wannan to sai ake ake kira hamsin da hamsin da uku an gane an gane da kyau to wannan kenan wato wani hanya ne da sananne na lissafin larabawa an fahimta da kyau wannan za a iya cewa kaza goma ne kaza ɗari ne kaza dubu ne Allah ya sa an gane Mm.
idan abu yana bangaren a- ɗaiɗaiku Mm.
ana ƙulla kinsar wannan kenan Mm.
kaga wannan zuwa cikin cikin tafi Mm.
an fahimta idan abu ya ban- bangaren ɗaiɗaiku idan kuma biyu ne ana ƙulla binsar wannan Mm.
tare da shi Mm.
in uku ne ana ƙulla uku tare da shi in huɗu ne sai a warware kinsar haka Mm.
ka gane Mm.
to wani dai nau'in irge ne dai haka Mm.
da nasu na zamanin jahiliya abin da ake nufi da kulla hamsin da uku shine wannan da wannan sai a ishara da wannan Mm.
ka gane to
وفي رواية له a wani ruwaya nasa وقبض أصابعه sai كلها.
juke ya tsunsa baki ɗayanta نعم. وأشار بال billaje ta lil ibahani بالإبهام.
sai ya nuni da yatsan da take bin wannan babban نعم.
ibham shine wannan babbar yatsar Mm.
e guntul wannan da mai kiban nan نعم.
to wace take binta ba wannan ba نعم.
sai ya nuni da ita مم. وعن عبد الله بن مسعود رضي an الله karba daga عنه sayyidina Abdullahi dan قال mas'udin Allah ya da shi yace التفت إلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo zuwa gurin mu ya kalle mu فقال sai ya ce إذا صلى أحدكم idan فليقل ɗayan ku zai yi sallah ya zo ta hiya ya ce التحيات لله wassalawatu wattayyibatu والطيبات assalamu alayka ayyuha annabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na'am tayyatu lillahi
مم.
mm.
ثم لا يقل attayyatu
التحيات لله dukkan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah والصلوات dukkan sallo- sa- salloli sun tabbata ga Allah والطيبات dukkan tsarkakakkun ibadoji sun tabbata ga Allah السلام عليك aminci أيها ya tabbata gare ka ya kai wannan babban manzo ورحمة الله da ramar Allah da albarkatocinsa السلام علينا kuma aminci ya tabbata gare mu وعلى عباده haka ne tsawa daga sauran bayan Allah mana karta أشهد أن لا na shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah إله إلا شريك shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya أشهد أن محمد kuma shi na shaida lalle shugaban mu annabi Muhammadu ورسوله bawansa ne ko manzonsa ne wato wannan tayyan نعم Allah ya sa an gane نعم a tahiya ita ga baki ɗaya tahiya نعم Imam Malik da Abu Hanifa نعم.
sun tafa kan cewa ita karatun tahiya ba wajibi ba نعم.
amma Imam Ahmad da Imam Shafi sun tafa kan cewa wajibi ce نعم.
da shi da Dawudu Zahiri Allah ya sa an gane نعم.
to wannan tahiya a shine tahiyar da Abu Hanifa ya zaɓa da mutanen Kufa wannan tahiyar نعم.
amma tahiyar da take ta mazhabar malikiya wanda Imam Malik ya zaɓa ya kawo a cikin muwadda shine tahiyar sayyidina Umaru نعم.
malamai suka ce tahiyar sayyidina Umaru ya fi wannan duk inganci wannan tahiyar shi kan kanshi ya zo ya inganta Allah ya sa an gane domin muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi to amma tahiyar sayyidina Umaru sai na Umaru ya ruwaici tahiyyan nan a kan mumbarin manzon Allah.
صلى الله عليه وسلم Duk sahabbai suna wurin.
نعم.
Da a ce akwai wanda su ko sahabbai ba sa shuru akan abin da ba sani ba daga manzon Allah. Yanzu kasancewa sai na Umaru ya ruwaice ta akan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sahabbai kuma sun yi shuru sun amsa mashi akan haka. Haka na nuna cewa duk sahabbai sun ruwaice wannan tahiyyar.
نعم.
To abin da duk tarin sahabbai suka ruwaita kuma ba zai daidai da hadisi abin da Sina Abdullahi ibn Mas'udin ya ruwaita. Ban sani ba ko kun gane.
نعم.
sai sa ki gan tayyar imam malik ta bi kamar amma imam ibn ah, Im- ah, imam al-asqalani bai kawo ta abulugul maram ba ita ce at-tayyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu نعم.
ka ji tayyar go نعم.
ita ce wanda kuka sani go ita ce tayyar malikiya kama ta yadda ta نعم.
To, wala ke
ثم لا يتخير sannan ya zaɓa addu'an da shabahu ilai ya fi birge shi ya fi ba shi sha'awa ya roƙa wannan hadisin shi ke tabbatar maka. Ashe ba ba wani bakon abu bane dan dan adam ya shirya addu'a ya roƙi Allah ya shi. ba dole bane sai addu'an ka san masu tsanantawa mun kirai su ne suka ce dole sai addu'an da aka ruwaita daga bakin annabi zaka yi duk addu'o'in da ka gansu irin su mu'awwali irin su saifi duka bid'a ne dukkan su ba lada dukkan su haramun ne irin su saifi irin su muguni duk haramun ne tunda ba ai ba a bakin annabi ka dauka to wannan hujjanka shine takobin ka kai fa annabi yace ya zabi duk addu'an da ya ga dama yana so ya yi Allah ya sa an gane ba wani addu'an wani al'a wanda ka so ka shirya ka yi rike wannan wurin to muttafaqun alayhi bukadan sun suka roke shi واللفظ للبخاري annaman lafazi na bukari ne وللنسائي nisa'i ya ruwaita كنا نقول قبل أن يفرغ kunna na ƙulu mun kasance muna faɗin wannan wannan tayyan afwan mun kasance muna cewa kafin a farlanta mana tahiyya ولا والأحمد wal ahmad da- da- da- da- a yazo kuma daga ahmadu أن النبي صلى الله عليه وسلم sallama allama wuce shagu da cewa maza Allah ya koya musu tahiyya وأمره an yi allima nasa kuma ya umarce shi ya koya wa mutane tahiyya ولمسلم muslim ya fitar عن ابن عباس daga sayyidina abdullahi dan abbasin Allah ya yarda da shi قال yake رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم manzo Allah ya kasance yana koya mana tahiyya ita ce attayyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi kaji kuma wata nau'in tayyar ita ce attayyatul mubarakatu wassalawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi zuwa ƙarshe ita kuma wannan tayyar ita ce mazhabar shafi'iyya suka zaɓa ni tayyar an gane to attayyatul mubarakatu wassalawatu tayyibatu lillahi kaji nau'in ta ita kuma to zuwa ƙarshe
وأن فضالة بن عبيد الله an karɓa daga عبيد fadalata الله ɗan قال dan dan Ubaidin Allah ya ƙara yarda da shi سمع shi رسول wannan الله صلى الله عليه وسلم a shi wannan mutumin Madina ne yana daga cikin waɗanda suka yi baya a karkashin bishiyar nan Allah ya sa an gane ya kuma zauna a garin Dimashka ya samu shugabancin alƙalanci a nan ya rasu a can to ya ce سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ya da'u manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a في صلاته a cikin sallansa لم يحمد الله walam yahmadillah amma wato yana addu'a cikin sallan sai yana tayyiya ne ka gane an fahimta amma bai gode wa Allah ba يصلي على النبي bai صلى الله salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم ba sai manzon Allah ya ce da shi أجل هذا kai wannan ya ga wannan yayi gaggawa ثم دعا ثم دعاه sai manzon Allah ya kira shi فقال sai manzon Allah ya ce إذا صلى أحدكم idan ɗayan ku zai yi sallah فليبدأ بح- بالتهم- بتحميده بتحميد ربه to ya fara da gode wa Uba- yin kirari ga ubangijinsa والثناء عليه da kirari gare shi ثم يصلى على النبي صلى ثم الله عليه يصلي وسلم، sannan ya salla salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يدعو بما شاء sannan daga nan bayan yayi salati addu'an da ya ga dama amma ba ka fara tahiyya ba kurmin kai kai addu'a ba kai godiya ga Allah ba kai tahiyya kai kirari ga Allah kai salati ga annabi ka fara addu'a ba
رواه أحمد Ahmad ya ruwaita والثلاثة da mutane uku wannan hadisin na nuna cewa kamar a salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tahiyya wajibi ne amma kuma sunna ne a mazhabar mu ta malikiya to وصححه الترمذي turmuzi ya inganta shi وابن حبان da ibn hibbana da hakimu
وعن أبي مسعود رضي الله عنه an قال karba daga abi mas'udin Allah ya kare da da shi al-ansari shi sunan shi uqbatu bin amir نعم mutumin madina ne yana daga kabilan banu khazraj نعم ya halarci akaba ta biyu lokacin ya karami نعم bai samu halarcin yakin badar ba Allah ya sa an gane نعم sannan bayan nan ya zo a garin kufa ya rasa a garin kufa ƙarshen rayuwarsa a zamanin kalibancin sayyidina aliyu kala ya ce قال بشير بن سعد bashir bin sadin ya ce يا رسول الله shi bashir bin sadin baban nu'manu bin bashir ne نعم nu'manu bin bashir ba sahabin nan na manzon Allah نعم sallallahu alaihi wasallam to babansa ne wannan نعم an gane نعم to ya ce يا رسول الله ya ma'aikin Allah أمرنا الله أن نصلي عليك ubangiji ya umarce mu mu maka salati ya ce ya lina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima وكيف نصلي عليك to ya za mu yi maka salati ya ma'aikin Allah فسكت ثم قال sannan sai manzo Allah ya yi shiru sannan bayan wani lokaci sai ya ce قولوا اللهم صل على محمد ku ce Allah kai salati ga shugaban mu annabi Muhammadu وعلى آل محمد haka kai salati ga iyalan shugaban mu annabi Muhammadu كما صليت على آل kamar yadda kai إبراهيم.
salati ga annabi Ibrahim نعم. وبارك على محمد kuma kai albarka ga shugaban mu annabi Muhammadu وعلى آل محمد kuma kai albarka ga iyalan shugaban mu annabi Muhammadu كما باركت على kamar آل yadda kai إبراهيم albarka ga iyalan annabi Ibrahim العالمين إنك a حميد cikin talikai domin kai abin godewa ne mai girma والسلام كما sai ku علمت yi sallama kamar yadda sai ku yi sallama kamar yadda kuka sani نعم رواه مسلم muslim ya rawaice shi وزاد ابن خزيمة ibn kuzaima ta ya kara a cikin sa وكيف نصلي عليك ya rasulullahi ya zani maka salati إذا nanu sallaina alayka fi salatina idan muka zo yi maka salati a cikin sallan mu zaman tayya na karke رضي الله عنه قال wannan kamar yana nuna wajibcin salati ga manzo Allah a tayya نعم amma kamar yadda na gaya muku نعم a abu ne sunna نعم.
to نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓa daga sai na jure ta Allah ya darshi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا تشهد أحدكم idan ɗayan ku ya zauna yin tayya فليستعذ بالله من arba'in to ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu ya ce اللهم إني أعوذ بك Allah yana neman tsarinka من عذاب ka جهنم kiyayen daga azaban jahannama من عذاب القبر ka kiyayen daga azaban kabari من المحيا ka ka والممات kiyayen daga fitinar rayuwa da na mutuwa من شر فتنة المسيح ka الدجال.
kiyayen daga fitinan masihi dajjalu نعم متفق عليه eh bukadun su da suka rubuta نعم وفي aka ce رواية- masihi saboda yana shafaffen ɓari نعم Allah ya sa an gane نعم to وفي رواية لمسلم a wata ruwaya ta muslim إذا فرغ أحدكم من التشهد idan ɗayan ku ya gama tahiyya ta ƙarshe sai ya ƙara da wannan addu'a نعم. وعن أبي بكر الصديق an karbo daga sai na bakar siddiq Allah ya da shi أنه قال cewa shi ya ce لرسول li rasulillahi ya ce wa الله manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
علم allimni du'a'an ka koya min wata addu'a da zan rinka karanta ta a cikin sallata قال sai manzon Allah ya ce mishi قل wato a اللهم lokacin tahiyya نعم.
ka ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dhunuba illa anta أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تو قل اللهم إني ظلمت kace Allah ni na zalunci kaina ظلما كثيرا zalunci mai yawa ta hanyar aikata sabo إلا أنت kuma na san ba mai gafarta zunubi sai kai فاغفر لي Allah ka gafarta min gafara yalwatacciya daga gurinka وارحمني ka ji kaina إنك أنت gafurar rahim domin kai mai gafara ne mai jin kai متفق عليه bukadun sulun suka ruwaici wannan وعن وائل بن hujirin an karba daga waye dan hujirin Allah ya dare shi yace صليت مع النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam nayi sala- sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم أن يزيد mini ya kasance yana yin sallama ne ta bangaren daman sa السلام yace عليكم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وأن kaji ana ana ƙara wa barakatuh wa shi mali idan ya zo kuma hagunsa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a- wa rahmatullahi wa rahmatullah نعم Allah ya sha an gane نعم an gane annabiyin sai tsayawa wa rahmatullah نعم Ah, Imamu Shafi'i نعم ah, ya tafi akan wannan, نعم
akan cewa sallama wajiba ce نعم a wurin Imamu Shafi'i.
نعم An gane?
نعم Ah, Hanafiyawa da sauran malamai sun tafi akan cewa sallama sunna ne.
نعم An gane?
Mm.
Sannan Imam Malik ya tafi akan cewa sallama wajibi ne.
نعم Allah ya sa an gane.
نعم To wannan kenan. Sallama amma ta farkon.
نعم رواه أبو داود Abu Dawud ya ruwaice shi. Da isnadi ingantacce
وعن المغيرة بن kuma wannan hadisi na maka na shirin da kai bisa wajabcin sallama ta bangaren dama da hagu نعم Allah ya sa an gane نعم wasu malamai sun tafi akan cewa sallama wajibi ne dama da hagu نعم amma a mazhabin Imam Shafi'i sallama da take wajiba shine sallama kwara ɗaya ta dama نعم ta biyun sunna ce Allah ya sa an gane na'am, kamar yadda wannan shine mazhab Imam Malik na'am, sallama wajiba shine ta farko na'am, ta biyun sunna ne.
na'am.
to وعن المغيرة بن شعبة رضي an karbo الله daga عنه mugira dan shuba Allah ya kara yadda da أن shi النبي صلى الله عليه وسلم cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam كان يقول في دبر كل صلاة yana kasance yana karantawa a bayan kowace sallah ta farilla لا إله إلا الله la wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كالجد to
الله لا إله إلا الله وحده ta لا sharika lahu ba an buta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya الملك وله الحمد mulki da godiya nasa ne وعلى كل شيء kuma shi ne قدير.
iko ne akan komai اللهم لا مانع lima daita Allah ba mai hana abin da ka bada ولا معطي lima mana ta ba mai bada abin da ka hana لا ينفع zaljaddi ma- mai arziki ba zai amfa baya amfanarwa domin arziki wurin ka take نعم متفق عليه eh buka da musulun suka ruwace shi عن سعيد بن أبي وقاص an karbo daga sa'ad bin abi waqqas Allah da shi نعم قال yace إن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان يتعوذ ta'awwazu bihinna dubur kulli salatin نعم manzo Allah kasance yana neman tsari da wa'annan abubuwa a bayan kowace sallah اللهم ni إني a'udhu bika min al-bukli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an araddu uraddu ila arzalil umuri أمري wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabr Aha.
اللهم إني أعوذ بك min al-bukli Allah ina neman tsari gare ka ka kiyaye ni daga ruwa وأعوذ بك من الجبن kuma Allah ka kiyaye ni daga ragwanta وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور
kuma Allah ina neman tsare ka ka kiyaye ni daga a juyar da rayuwa na zuwa kaskantacciyar rayuwa وأعوذ بك من فتنة الدنيا kuma Allah ina neman tsare gare ka daga fitinan duniya وأعوذ بك من عذاب القبر kuma ina neman tsare gare ka daga azaban kabari رواه البخاري Bukhari ya rawaice shi نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال an karɓa daga Saubana intaccen bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jira shi yace نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya idar daga sallansa استغفر الله ثلاثة yana neman gafaran Allah su uku وقال sai ya ce اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام تو اللهم أنت السلام Allah kai ne aminci ومنك السلام kuma aminci daga gurin ka ike باركت يا ni'imominka ya yawaita ya ma'abucin girma da matsayi نعم رواه مسلم musulun ya ruwaike shi وعن أبي هريرة رضي الله an karba daga sai na biyu rai ta Allah ya kare yadda da shi صلى الله عليه وسلم an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kale daga manzo Allah ya ce من صبح الله la dubara kulli salatin لكن salatan wa salasina duk wanda ya tasbihi 33 a bayan kowace sallah حمد الله ثلاثا وثلاثين ya gode wa Allah talatin da uku kamar tasbihi shine subhanallah subhanallah sai kayi talatin da uku مم.
an gane مم.
talatin da uku shine nan ɗin cari da kuma ya godiya ga Allah shi ma talatin da uku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah مم.
to وكبر الله ثلاثا ka وثلاثين ce Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku نعم فتلك تسعا وتسعون wannan shi zai baka casa'in da tara وقال تمام المئة sai ya ce a cikon na ƙarshen na ɗarin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ya faɗi wannan نعم غفرت له خطاياه za a kan an kankare masa dukkan kurakuransa وإن كان مثل زبد ba da koda ta kai misalin kumfar teku رواه مسلم muslim yaro ya ce shi في رواية a wancan waya ta daban أن التكبير ita kabbaran da zai yi أربع masala suna talatin da hudu ne tun da hadda ta karken nan نعم wanda zai ce to ya ce مم.
والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سيتي ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا ka gane da kyau نعم ka kabbaran ta zama mene نعم talatin da hudu tun da wannan duk da na karken nan da ke نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله wato zai ce wala ilaha wa la shirka lahu min kulli man ala kulli shay'in qadir نعم ko نعم to
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه an karba daga sayyidina mu'az dan jabalin Allah ya kara yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi أوصيك يا معاذ ina maka wasiya ya kai mu'azu لا تدعن دب- دبر كل صلاة kada ka bari a bayan kowace sallah نعم an ta kula ka ce نعم اللهم ma inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika بك.
ya Allah ka taimaka min wurin yawan ambatanka نعم وشكرك وهو- da yawan godiya gare ka da yawan kyautata bautanka نعم، رواه أحمد ka bari ka bar wannan annabi ya ga mu'azu bin jabal نعم.
Ahmad ya ruwaice shi وأبو داود da Abu Dawuda النسائي da Nasa'i بسند قوي kawiyin da isnadi kakkarfa نعم وعن أبي أمامة an karɓo daga Abu Umama Talbahili Allah ya dare shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قرأ آية الكرسي duk wanda ya karanta ayatul kursiyu دبر كل صلاة a bayan kowace sallan farilla لم ي... لم يمنع na'ahu min dukulil jannati ba abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa نعم رواه duk bayan sallan farilla karanta ayatul kursi da manzo Allah ce ba abinda zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa نعم رواه النسائي sai ya roice shi وصححه ابن حبان ibn hibban ya inganta shi وزاد فيه الطبراني tabarani ya kara a cikin ruwayan وقل هو الله lahu ahad da, da ayatul kursi da qul wallahu ahad
وعن مالك بن wairis ya zo daga malik bin wairis Allah ya darshi yace قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم كما ra'aytu muni usalli ku sallah kamar da kuga ina yin sallah رواه sai البخاري kai kwaikwayo manzo Allah cikin sallansa da aka sa aka sifanta maka dole نعم yasa ya gaya maka wannan hadisin a karshe karshe نعم.
duk abin da aka gaya maka na sallan manzo Allah yanzu kai kalan shi dole نعم.
to رواه البخاري bukari ya ruwaice shi وعن عمر وعن Imran bin Husaini حسين an karba da Imran dan Husainin Allah ya da su أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صل قائما kai sallah a tsaye in zaka iya إن لم تستطع idan ba zaka iya ba قائدا to kai a zaune إن لم تستطع idan ba zaka iya ba على جنب ka to ka dogara akan barin ka ko dai dama ko hagu ko kuma ka dogara akan bayanka نعم، رواه البخاري
wa illa fa aumide ko in kuma ba za ka iya ba to sai kai ishara to
رواه البخاري sai kai ishara ko kuma ka ce sai kai nuni نعم Bukari ya ruwace shi وعن جابر رضي الله عنه an karɓo daga sai na Jabir Allah ya ƙara yarda da shi النبي صلى الله عليه وسلم sallan ƙala li maridin cewa lalle manzo Allah ya ce ma wani mara lafiya على wisadati manzo Allah ya sami shi na sallah akan fulo نعم فرما بها sai manzo Allah ya jifa da fulan وقال sai ya ce da shi صل على الأرض kai sallah akan ƙasa إن nisa ɗata idan ka sami iko وإلا فأومي ima'an in ba haka ba kai nuni matukar nuni نعم واجعل sujudaka ka sanya sujjadanka ركوعك ya zama mafi sunkuyawa daga ruku'inka wato wurin sujada idan fi sunkuya akan gurin rukutun da nuni ko kake yi نعم kun gane نعم to رواه البيهقي bayaki ya rawaice shi بسند da قوي sanadi mai karfi ولكن صححه Abu Hatim waqafa sai dai Abu Hatim ya inganta tsayuwan wannan hadisi akan sayyidina Jabiru alhamdulillah Mm. wannan babi ne mai tsawo نعم kuma mai amfani gaya نعم akwai buƙatar mu nazarinsa sosai mu karanta shi mu san sallar manzon Allah karkarin kai kawai kamar ra'ayitin nasa kamar yadda naga mutane suna yi wannan ba daidai bane Allah ya sa an gane Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu ya kyautata ibadan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin